بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد آه سنريهم آياتنا ألا يتذنون ومتاني آيوينا في الآفاق ساسنين سما أقدار السماوات والأرض من النيرات أبوبا بعد حسكي والنبات تسريزري والأشجار دا إتاتوا وفي أنفسهم كما ظنون مصر أجكي أكاونا سما من الذي في الصنعة daga kikkiya aiki mai kyau ko badi il hikmat hikima kayatacciya hatta ta bayyana lahum annahu al-haqq al-qur'ani wannan qur'ani gaskiya ne al-munazzalu min Allah Allah an saukar da shi ne daga Allah su yadda bil ba'ti akwai tatin kiyama wal hisabi akwai hisab hisabi wal iqabi akwai azaba fa yu'aqabuna ala kufrihim bihi idan suka kafa shi qur'ani za musu azaba wa bil ja'i bihi haka kuma in suka kafa shi wanda ya kawo qur'ani nan ma za musu azaba akbar tabaraka wa ta'ala annahu yuriyana al ayati fil afaqi wa fi anfusina hatta na'rifa al haqq Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin cewa zai dinga nuna mana ayoyinsa a cikin sasanni mana a gefen mu sama da ƙasa inda muke kallo da abin da muke ji da kuma kawunanmu har mu gane gaskiya mu gane Allah wal ayatu fil afaqi ma yaqaw fil alamil akbar ayoyin da suke faruwa a sama sune wanda suke cikin babban alam din nan wanda shine al alamul akbar min al arshi ila saram abin da ake ce masa alam babban alam shine daga al arshin Allah zuwa karkashin kasa ila ma ta tsara zuwa abin da yake karkashin ma wannan kasai din ma gaba daya wa fi nafsi kulli insanin kuma Allah zai nuna ayata a cikin ran ko a cikin jikin kowa ya kulo na suna cewa al'alamun akbaru al'alamun kulluhu wal insanu huwa al'alamun asmar suna cewa babbar alam ita ce sauran halitta gaba da yin hada dan adam kuma shine karamin alam suna shi jikinsa karami ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u qablahu arahum al ayati wal mu'jizati fil afaqi wa fil anfusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa duka Allah ya nuna musu ayoyinsa ya nuna musu kuma mujizozin da ya ba su a sasannin sama da kuma har zuwa kawunan su wa aksaru ayatin anbiya fil afaqi annabawa mafi yawa ayoyinsu a sama ne ake nuna musu kamar yadda annabi Ibrahim ya ce wa kazalika nuri Ibrahim wa rabbuka samawati wal ardi wa yakuna min al mu'minin falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban kaga sai ya fara taurari qala hadha rabbi falamma fara qala rawu afidin فلما راى القمر باغنا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس باغنة قال هذا ربي فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون to kaga ayoyin sama ne ya kalli taurari ya ce a tunanin ku wannan ne ubangijin to bari mu gani kawai sai taurari suka mata ya ce ta kun ga ubangijin na ku ya bata ya za wata ya fito ya ce ko wannan ne ubangiji tun da aka da can haske to shi ma dai watan sai ya fadi yace to kun ga Allah na ku ya fadi ba shi bane sai rana ta fito yace to ko wannan ne Allah tunda ya fi su haske rana ita ma da ta wuri sai ta fadi sai ce to kun ga Allah na ku ya fadi duk alloli na ku shirme ne sai ce to ni dai ba ruwa na da abin da kuke hana wa Allah ni dai inni wajjatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikeen ni dai na fuskanci Allah wanda ya komai da komai ba ruwa na da abin da kuke haɗawa Allah. To wannan su ayoyi kuma fi yawa suna kallon samai da sauran gurare su samu ayoyi. Ba faru ayatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ayoyinsa mafi yawa suna cikin sa ne ba garu ayatihi ha hadha alquran mafi girma a cikin ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana mu'jizozin sa shine wannan qur'ani allazi nuzila alaihi wanda aka saukar masa dinnan wahayan shi wahayi ne daga Allah Allah ne ya aiko da shi harfun laysa lahu jirmun wala lawn gashi harafi ne ana karantawa amma kuma ba shi da jiki ba za ka taba harafin ba ko ba shi da kala wal ayatul kibaru kan naqati wal asa wal ma'idati in mahandat lam yabqa laha atharun kaga manyan ayoyi kamar taguwar annabi salihu kamar sandar annabi musa kamar akwashin annabi isa duk wayannan ayoyi ne wanda za a iya tabawa kuma a dauka aji a taba a kalla amma duka sun sun ƙara sun shafe yanzu babu ko gurbin yanzu a ce maka a ina sandar annabi Musa take ba wanda ya sani a ina wannan taguwar annabi Salihu babu ina akushin annabi Isa shine ma baya baya ina akushin da annabi Musa annabi Isa ya ya roki Allah aka saukarwa mutanen sa suka ci abinci ina akushin ba wanda ya san inda akushin yake kaga duk wayannan sun shafe wa hadhihi al-ayatu baqiya ila akhir ad-dahr amma wannan aya ita ce Qur'ani ga tanan wanzajiya ce har ƙarshen duniya har abada ana karanta ayoyin Allah له الآية تبقى آخر الدهر هل ترى من الآية ما يبقى كآية مصطفى من ظل السلام أنا دا آية وان دا هر قرشن دنيا تنا نن كاتب غني موتا موجزة إرين تاسا بابو صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد الأولياء على قسمين shi yasa ya ce to haka zaka samu waliyai su ma kacin su biyu man ayatuhu fil afaqi wa man ayatuhu fi nafsihi akwai waliyin da ayoyinsa a gefe ne mana a sasanni kamar yadda wancan annabawa ayoyinsu a sama ne da shi ma wani wali za ga ayoyinsa shi ma karamominsa a gefe ne wasu kuma wani kuma karamominsa ayoyinsa suna nan a jikinsa falwari sun gairun muhammadiyyi ayatuhun galiban fil afaqi yace waliyin da ba na zamanin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama to zaka samu ayoyinsu mafi yawa a gefe ne don mutanen annabi Musa kaga ayoyinsa abubuwan da suke harkadawa din nan yazharuna alqawarida za su bayyana abubuwan keta al'ada wal mu'jizat da mu'jizozi ka tsairani fil hawa'i kaman tashi sama wal mashi fil ma'i ko tafiya a kan ruwa wasu waliyai haka aikin su za ga waliyi sai ya zo ya taka kan ruwa ruwan ba zai ci shi ba kamar yadda Khalid ibn Walid yayi wanda shi shi yana da manyan waliyan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama inda shi sahabi ne eh zamanin sai na Umaru aka tura shi yayi ya zama shine komandan yaƙi wanda za su je su bude su bude kasar Iraki su wuce su shiga su bude Farisa ma na Iran to da suka je tsakanin Iraki da Iran akwai akwai teku tekun fashin nan to da suka je sai ga mutanen Iran ma na mutanen Farisa suna hangen su kuma suna hangen mutanen Farisa amma kuma ba hali a shiga saboda ruwa ga ruwa tsakani sannan ko mutanen Madina ba kusa da ruwa suke balle a sun iya ruwa to sai suka sai wadannan suka ce suka yi tace ku shigo mana ku zo ku zame mu ai muna shirye to shine da Khalid ya ga haka sai ya ce to ba komai yace kawo masa takarda aka kawo masa sai ya rubuta allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshaw fazarahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel kawai sai ya jefa takardar a ruwa ya ce kowa ya shiga duk wanda aka shiga da hadda da kai ko doki ko kwaton sa bai shige ba duk haka suka taka ruwa suka tsallaka suka yi suka bude wancan gari eh suka je sun zo mutane da yawa su mutanen Iran da suna ganin suna da yawa sun kai mutum kaman dubu ɗari uku to sahabbai da yake su musulmai ne su dubu ɗari ne ma amma da suka je haka suka shinye wajen aka rusa daular aka lalata wannan aka kifar da wannan mulkin nasu wanda akwai wani sahabi ma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yaya zaka ji kankaran da aka ce maka kambin sarkin Farisa yana kanka sai yake ta ce kai wannan magana sai dai mu'jiza amma shi din nan yana talakansa a ce sarkin duniya a lokacin ba sarkin Farisa shine sarkin duniya sarkin duniya dai a ce a dauki rawaninsa a nada maka shikenan ana nana nan da aka yi wannan yaƙin shikenan sai aka bude da aka je aka rusa daular aka lalata kisran aka kashe aka rusa komai da aka kira wannan mutum aka ce to ga kambin sarki kasa yana sawa kansa sai ya tuno da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ya ce sai wannan dama shine annabi yake nufi a sai ni ina zan iya daura rawanin sarkin duniya gaba daya to shine to kaga mu'jizozin suna nan a fil afaqi a sasanni tajidun yusirun khawarij suna bayyana abubuwan keta al'ada da wal mu'jiza da mu'jizozi ka tsirani fil hawa'i kaman tafiya a sama wal mashi fil ma'i da kuma taka ruwa a wushe wa dayyil masafati ko kuma mutum ya nade tafiya eh duk waliye suna yi har waliyan baya bayan nan mashi Usman Allah ya kara masa yarda ya nade wa wani tafiya eh da za ka fi aikin Makka ne to shi wancan almajirin Shehu Usman ne to shi ya shirya da mutane su za su fi aikin Makka to sai ce shi ba zai tafi ba sai ya je yayi ban kwana da Shehu su kuma suka ta haba su da suka tashi wajen kasar Borno ya za su su baya to ai maimakon in dai tafiya ne ya kamata a yi gabar kawai suna Makka za a je ya ce a shi bai sai ya tafi bai ya ban fara da malamin sa ba yake yanzu ka sai ka zo ka sa ko in baka same mu a zungunan da muke yi ba ka same mu a can ya ce to shikenan shi sai ya tafi zakwato daga Borno ya kama hanya ya yi yamma ya koma baya su kuma suka kama hanya suka tafi shikenan yana tafiya ya tafiya kwanakin da ya yi su har ya je Sokoton da ya je ya gaisa da shehu ya samu shehu da yamma suka gaisa ya ce masa to ya shirya ne za su tafi aikin makka ya ce to shi ba zai iya tafiya ba sai ya zo ya yi ban kwana sai su haƙi masa a to ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau ina jan wani naka yake sun tafi amma dai na san magana in same su sai dai mu haɗu a can ya ce to ba damuwa shi kenan da suka ran zauna da ya tashi zai ce to bari da kaka da ya tashi da kiyarsa suka fita gari shehu sa yana gaba shi yana baya sai suka zo suka samu wani dan wata jar korama haka ruwa yana guduwa sai shi ka zallaka sai suka zallaka suna tsallakawa sai ya ga wasu raguma shi kaga waɗannan raguma na makka ne ka bi su a can za ku kwana za ku kwana a can tare kuma haka aka yi ya je ya kwana a makaran nan shi ke na sai wannan ɗan kwaramar maliya ne aka nuna masa an naɗe komai da dama Allah ya ce fa iza afaftu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yaqishu biha wa rijluhu allati yamshi biha Allah ya ce inna yadda mutum komai sai in gaje masa shi kenan ko ba zai in bashi dama yayi to shi da yake bawan Allah ne waliyi ne kaga wannan karama za a ce inda wani shedani ne shi kuma istiraji yake cewa to shine suna bayyana ko tafiya karwa ko nade tafiya mutum ya nade tafiya nan da nan sai ya je waje mai nisa a lokaci kadan wal warithul muhammadiyyu sallallahu alaihi wasallam ayatu fi nafsihi magajin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana cikin waliye wanda ya samu matsayin gadon annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ayoyinsa a cikin ransa ne a cikin kansa yake samun ayarsa alkashfun nuraniyu alakashfu an asma'illahi wa sifatihi wa ma'anil qur'ani kashafi iri biyu ne akwai mukashaba da za a yi wa mutum to amma mukashaba akwai zulmaniya akwai nuraniya ita zulmaniya ita ce a dinga nuna maka abubuwa haka na nesa ne yanzu kamar yadda yanzu zulmaniya ta cika duniya yanzu in ka a kowa a dakin sa yana da talabijin a yana kallon duniya gaba daya wannan kashafi ne zulmani mutanen duhu ne suka kawo shi kafirai ne saboda haka wannan kan don shi mutum ba zai shi ya samu shi gaba wajen Allah ba don kana da TV wani ci gaba ka samu ai kafi kafirai kafiri ne ma ya kawo shi saboda wannan ba ci gaba bane a ka dinga ganin in kai in in da dare kai ta mafarkin wasu mutane da sauransu duk ba shi ake muradi ba a'a wani ya zai ko wata wani aljani ya zai maka hidima ko wani malaika zai maka duk wannan zulmani ne ba shi ake muradi ba abin da ake muradi Allah ya yaye maka ya nuna maka sunayensa kai ka gane sunayen Allah to wa ka gane Allah ya nuna maka sunansa kaza yana kaza da kaza da kaza da kaza sauransu kamar yadda Shehu Muhammad Bello dan Shehu Usman dan Fodiyo shi littafansa mafi yawa abin nan ne tibbu ne ma'ana abin da ya shafi magani ne kuma yana amfani da sunayen Allah ne da kuma itatuwa da bishiyoyi da ciyayi da komai ba zai gaya maka in ka haɗa kaza da kaza da kaza kaza shikenan kaza zai faru to Allah ya yaya maka sunayensa da sifofinsa wa sifatihi wa ma'anil qur'ani sannan Allah ya sanar da kai qur'ani to in ka san wannan duk in aka karanta maka ayar qur'ani domin shi qur'ani kogi ne mara iyaka abin da ka sani a ciki ɗan abin da ka sani ne tun da abu ne daga Allah ba ka yi saka ce ka ƙure shi ba eh na wani ma ba ka yi saka ƙure ba balle na Allah saboda haka wani yana da ilimi daidai abin da ya sani to iya abin da ya sani kenan a Qur'ani wani kuma idan ka karanta aya ɗaya to yana da fassarori daban-daban daban-daban da zai mata shi kuma wannan tsakanin sa da Allah ne akwai makarantar sunanta wattaqullaha wa yu'allimukumullah eh wannan makarantar ka ji tsoron Allah ne sai Allah ya baka ilimi da kansa eh in ka je kai karatu wajen mutane zaka samu ilimi irin nasu Allah kuma in kana son ka samu ilimin sa ka koma ka je maza ka fuskanci Allah ka kama ibada kai ta bautawa Allah kai ta bautawa Allah kai ta bautawa har Allah ya yarda da kai in Allah ya yarda da kai to shikenan sai Allah ya baka ilimi daga wajensa to ce za ka samu su bayin Allah ilimin su da yake da masu riga sun karbi abin su sun dawo ilimin su Allah ya ba su ya bude musu ilimi to duk abinda aka faɗa a Qur'ani sun sani duk abinda hadisi ya faɗa sun sani wani ma za ka samu karatunsa daidai ne amma duk abinda annabi ya taba faɗa ya sani duk abinda Allah ya faɗa na Qur'ani ya sani to to irin wannan shine kasafi nurani na haske kenan وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما أن وقول الرسول كي كما دا كما سنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أكبر آية وانا إتجي ببر آية كما أبن العزيز بن مسعود الدباجي lokacin da almajirinsa shi almajirin nasa mai ilimin gaske ne kafin ya zo shi wajen malami yana da ilimi sosai ibn mubarak yana da ilimi sosai to da ya zo wajen malamin sai malami ya ce masa ni ba ban yi karatu ba karatu na kaɗan ne sai ban karanta da yawa ba sai sha to ya za ka zama jagora ba kai karatu da yawa ba shikenan sai ya ce to bari ya gwada malami ya gani malami yana da ilimi ne ko dai a kamar yadda ya faɗa karatu sakanan ne shikenan nan ya tsaya to bai sani ba malami ya riga ya bauta wa Allah ya bi Allah har Allah ya ba shi ilimi to shikenan sai sai ya jawo aya sai ce wannan hadisin ne bai gane ba yana zo malam ya yi masa bayani sai malam ya ce ayan nan ba hadisi bane ya ce wannan ai aya ce to malam ka ce ba kai karatu ba ya kai ka gane aya kake gane aya ya ce a ai in dai aka faɗi aya hasken annabi hasken qur'ani nake gani a jikin aya sai gane aya ne wani lokaci ko sai ya ja hadisi sai ya ce wannan aya ce ban gane ba ya ce ai ba aya ba ce hadisi ne sai ya to ya kake gane hadisi da aya ka ce ba kai karatu ba ya ce in ka karanta hadisi kuma hasken annabi nake gani sai in gane hadisi ne to kaga irin wannan kamar Imam Suyudi a zamanin sa akwai littafin da ya wallafa littafin ma yana nan ana ce masa al-alil masnu'a fil ahadith al-mawdu'a yana hada hadisan da mutane suka yi wa annabi ƙarya ne yake har hana wannan hadisai in ka samu wannan hadisi to ka san ƙarya ne ƙarya ka annabi ba cikin hadisai sai yana cikin wannan wallafa wannan hadisin to a lokacin sai wani mutum matsala ta same shi a bangaren hukuma wanda dole sai ya samu wanda zai tsaya masa sannan ya samu haƙƙinsa ya zai samu imamu su yi shi masa to ka taimake ni ka je a fada ko wajen sarkwa wajen alkali haƙƙina ne nake nema ya ce to abinda zan gaya maka sai dai kai haƙuri ni aikin da nake yanzu aikin al'umma ne gaba daya kai kuma aikin ka kake so yanzu na abin da nake yi nan ina samun saduwa da annabi ne sallallahu alaihi wasallam hadisai nake rubutawa amma na ƙarya saboda in fayyace wa mutane wannan hadisin ba annabi ne ya faɗa ba wannan ma ba shi bane amma ba na rubuta hadisin sai na tambayi annabin da kansa kai ka faɗi hadisi kaza ya ce min a'a sannan ya rubuta hadisi to yanzu nan in naje na je wajen alkali ko naje na gana da sarki zan daina ganin annabi in naje na ganin sa kuma kaga kayi wa al'umma gaba ɗaya asara saboda ka haƙura da haƙƙin naka in ma sun cinye ka bar su sai lahira amma ka bari wannan aikin da nake ya fi muhimmanci haka ya rubuta wannan littafin littafin yana nan to irin wannan shine ilimi daga Allah Allah ya sanar da kai ilimi har ya baka dama har ka kai ga zaka karbi abu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ko kuma Allah da kansa ya sanar da kai abinda zai sanar da kai ah wa hadhihi qur'an wannan ita ce babbar aya wata jidu waliyya yati bi kawarigil adati fil kawarigi fil afaqi wata jidu waliyyan muhammadiyyan lam yati bi hadha wa huwa jallu min maqaman sai ka samu wani waliyi sai ka samu yana da karamomi da yawa yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ka samu wani waliyi ko baya komai amma wanda baya komai din ko ya fi wancan wanda yake komai din eh to haka yake ba abin nan bane ba ba wai kana tafiya a sama ko kana taka ruwa ko kana wayewa wannan kai ga turawa ma sun kawo gashi an kawo injina yanzu za ka hau za ka tashi ka jiga jirgin sama ba wa mutum ɗaya ba ku tafi ana takawa kan ruwa gashi nan ga jiragen ruwa to kaga duk waɗannan yanzu ba su ne karama ba a karama ka fi kowa bin shari'ar Allah ka fi kowa bin Qur'anin Allah ka fi kowa kwaikwayon sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in kai haka to ka zama wali shi kenan komai naka ya tafi cikin haske ya ke nufi قال الجنيد إمام الجنيد يجي مشى رجال على الماء ومات في الحدث رجال وهم خير منهم yace wasu maza suna taka ruwa su tafi wasu kuma saboda ba su da wannan ba wannan ne suka sa a gaba ba mazaje ne amma kishirwa ce take kashe su ba sa samun ruwa amma ko sun fi wadancan da suke taka ruwa wal ulama wa yusammuna al afaqa al alam al akbara yace malamai suna ambaton sama suna ce mata babbar alam wal insanu al alamun asghar dan adam kuma shine karamin alam inda shi mai karamin jiki ne yace amma wal haqiqatu abin da yake haqiqa ba haka bane annal waqi'a huwa nafsu abin da yake haqiqa shine akasi samar gaba daya ita ce karama dan adam ne shine babba saboda komai da komai dan adam wani abu ne sirri ne na Allah shi injini ake dubawa ba jikin bane shi jikin dan adam dan karami ne amma saman gaba ɗaya wa aka taba bawa annabta babu sai mutane a cikin mutane aka yi annabawa duk sirrin annabtan nan da girmansa da nauyinsa da komai da kusancinsa da Allah kowane annabi fa ya fi dukkan mala'iku kusanci da Allah in dai annabi ne to kaga annabawa ma cikin mutane suke to kaga kenan a sai mutum shine babban ala wanda Allah ya zuzzuba sirruka sa ciki to shine fata al-insanu huwa al-alamul akbar sai dan adam shine babban alam din wata jidul alama mun dabiyan fi jirmi hadha alalam sagiri alladhi huwa al-insan zaka samu dukkan halittar Allah ma gaba ɗayan ta sai a nan ɗaya ta cikin jikin wannan dan karamin mutum wanda ake ce masa mutum din sai Allah ya tattara komai abin da yake da shi ya nan ya nan ya sa a jikin a jikin mutum ya sa dan adam yake da hikimomi da yawa yake da ilmumuka da yawa yake da tasarrufi da yawa wanda banda dan adam wai tasarrufin banda dan adam ba wanda zai iya yin sa shi ne zai ɗauki komai ya juya shi kuma yi amfani da shi kuma yadda ya ga dama dai haka yake sarrafa halitta Allah ya riga ya hore wa ɗan adam halitta duk yadda yake saka zai da ita fal insanu jismuhu allazi ahada bihi kal arshi shi ɗan adam wannan jikin nasa yana kaman al arshi yake yana ɗauke da abubuwa ne da yawa jikin ɗan adam kenan wa nafsu kal kursi ran ɗan adam kaman kursi yake wa qalbuhu kal baitul ma'mur zuciyar dan adam kamar kamar dakin baitul ma'mur din nan wanda malaiku suke rawafin sa sama walla daifur ruhaniyatu fihi kal jinani abubuwa da Allah ya zuba a cikin dan adam na ni'imomi daban-daban suna nan kamar aljanna wal qawi wal quwwar ruhaniyatu kal malaikati karfin da Allah ya bawa dan adam kamar karfin malaika inda malaika yake ta ibada yake yake iya juya komai dan adam in ya kai sai ya ta bin Allah ya ta ibada har ya je ya cimma mala'ika wajen ibada ne. Wa kama an al'alam al'akbara a nan a sanata salatu miyatin wasu tuna yawman, wadda da mafasilin sali salatu miyatin wasu tuna mafsula. Ya ce kamar yadda babban alamin da ake cewa ba an ce alam kan gaba ɗaya ba ne? To shekara dai tana da kwana ɗari uku da sittin ne, shi ne adadin shekara. kwana ɗari uku da sittin shekara ta cika sai ta sake juyawa saboda shekara ana duba shamsiya ne ita shamsiya ita ke tafiya da rana sule ita ba ta canjawa amma ita kamariya ta wata ne ita kamariya ta ibada ne da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa wata yake raguwa idan in zai dawo ya dawo siriri yana karu yana karuwa yana karuwa har ya shiga in ya shiga sai ya sake kankancewa yana kankancewa kafin ya sake karewa kuma ya zama siriri sai Allah ya ce a ya tsaro na ka'ani da hillata kul hiya mawaqitul nas wal hajji a shi wata ba aunawa da wata shi wata abu ne wanda aka aje saboda ibada da Allah ya kawo wannan al'umma sai Allah ya ce musu to sai amfani da wata saboda ibadunsu in ba da wata ba ba za mu gane watan azumi ba in ba da wata ba ba za mu gane lokacin aikin haji ba in ba da wata to duk abubuwan da aka yi na musulunci in ba da wata ba za a gane su ba to shi yasa ake aunawa da wata amma idan aka dawo lissafi na shekara to da rana ake yi ita rana kullum fita take yi kawai tana tana tana faduwa to kaga ita tana tafiya daidai to saboda haka ita kwanakin ta ba sa canjawa tana da kwana ɗari uku da sittin daidai to haka ɗan adam kuma yana da gaɓoɓi ɗari uku da sittin shi ma kaga ya dauki shekara sun gaba daya ma mai a cikin jikin sa wa kama anna fil alamin akbar sab'a samawatin wa sab'a ardina al insanu fihi jildun wa lahamun wa shahmun wa azmun wa irqun wa mukun wa damun kamar yadda dukkan a cikin halitta akwai sammai guda bakwai akwai gasai guda bakwai sauran adam shi ma yana da fata yana da nama yana da kitse yana da gashi yana da jijiya yana da bargo yana da jini shi ma abubuwa guda bakwai ne a jikinsa kaga ya haɗe wa sammai bakwai kuma ya haɗe wa kasai bakwai kullu shaklin la yashakilul akara kowanne ko baya kamar dan waka eh kowanne shi ne da dakali safa innan fata ba ta kama da nama nama baya kama da da kize kize baya kama da kashi kashi baya kama da jijiya jijiya ba ta kama da farko farko baya kama da jini kowanne daban ne kama anna samawati mutabayinatun kazalika hadhihi al-ajza'u fi ibni adama kama yadda zai sammai kaga tsakanin sama da sama akwai rata ai kowace sama yanda Allah ya ajiye ta daban da abubuwan da Allah ya ajiye mata daban wacce sama ta biyu kuma ita ma haka wacce ta sama ma haka haka suke kowanne daban to haka dan adam shi ma haka zuba masa wayannan abubuwa guda bakwai kuma mabambanta wal alamu al-akbaru yajri bima bima kinatin burujin isnai ajara alati asama Allah biha وسماء ذات البروج البروج اثنا عشر برجا الإنسان نعم إيش الإنسان فيه العينان والأذنان والمنخران والمخرجان والفم والسرر إيش آدم din gaba daya yana tafiya ne akan buruji guda goma sha biyu wannan wanda Allah ya rantsa da soyayya wa sama'i zatil buruji eh buruji guda bakwai guda sha biyu din nan su suke tafiya da ma'ana ranar tana juyawa ne kamar yadda Allah ya faɗa wa kullum fi falakin yasbahuna sai tana iyo a cikin falakinta a cikin burujin suke tafiya ma'ana burujin su ne wasu ne kaman taurari ba taurari ba haka ake ce musu buruji ake ce musu ma'ana suna nan jariyo jaluhu to himdu sauru jawzahu kallanu uzu sumbula mizan akraf qaus wayannan guda goma sha biyu to rana tana keta kowanne a cikin su a cikin kwana talatin a cikin kwana talatin in dai kwana talatin ta fi ta gama buruji daya sai ta sake shiga wani burji to da haka da haka in ta gama sha biyu shikenan shekara ta cika sai ta sake kuma juyawa to wannan nan buruji guda goma sha biyu wanda Allah ya rantsa da sai shi wa samai zatil buruji to su sha biyu ne to shi kuma dan adam shi ma dai dangane da wannan yana da idanuwa guda biyu yana da kunnuwa guda biyu yana da hanci kofa biyu yana da ma'ana kasa yana da kofofi guda biyu sannan yana da baki yana kuma da shibiya kaga ya samu guda sha biyu wa kama an kaga shi ma yana tafiya kenan da wannan buruju duk burujin ma na suna jikin dan adam kenan wa kama an al-alam al-akbar yajri bi muharrakatin sab'atin kam wa hiya al-kawakib as-sayyaratu al-khamsatu al-khamsatu wal qamaru wash-shamsu hadhihi sab'atu allati tuharriku al-alama الإنسان فيه قوة باطنة وقوة ناركة وقوة سامية وقوة شامة وقوة لامسة Nace kamar yadda halitta gaba ɗaya take tafiya da abubuwa masu motsa ta guda bakwai, su ne taurari guda bakwai masu tafiya wanda ake ce musu taurari guda biyar kai, taurari guda biyar wanda kuma su ne suke tafiya a taurari guda biyar sai ka hada da rana da wata, shi an samu guda bakwai ne. To waɗannan guda bakwai su suke motsa dukkan halitta. Su halitta tana motsawa ne ko da rana ko da wata ko da waɗannan taurari. Wanda wanda taurari na wanda suke tafiya kan ranaku din nan. To haka suke. To shi dan adam shi ma yana da ƙarfi na ido na gani. Yana da ƙarfi na magana. Yana da ƙarfi na ji. Yana da ƙarfi na sansana jin gamshin abu ko warin abu yana da ƙarfi na shafawa kaga ya samu biyar alhawasul khams kenan sannan shi wannan quwwatun nadiqatun wal aqlu quwwatun aqilatun sai kuma magana tasa yana da magana magana kuma tana da irin nata ƙarfi dan adam ne zai faɗi kalma ɗaya sai ta yawashi duniyar nan gaba ɗaya kuma tana aiki kuma dan adam ɗaya ne ya faɗe ta da yanzu duk abin da ake karanta wannan ba magana ba ne magana ne to amma magana sallallahu alaihi wasallam ce fari qur'ani kaga yanzu magana sa ce take yawa duniya haka kuma ko da bangaren kafire ne ma sai Allah ya sa wani kafiri mai basira mai hikima ya faɗi wata kalma ba za a daina faida wannan kalma ba har ana yi duniya to to irin wannan to kaga akwai ƙarfin magana sannan kuma ga hankali in ka hada da wannan can guda biyar nan ma samu bakwai wal hawasul khamsu tasamidu min an-nutqi abu wayannan guda biyar ma'ana gani da ji da da jin kamshi ma'ana sansana kenan da kuma magana yawa da kuma shafa eh, shafawa to wayannan gaba daya suna karban karfin su ne daga magana su dukkan su daga magana suke idan kai magana to anan ne magana ce take bada ma'ana kamar yadda harshe yake magana to duk abubuwa na dan adam da wannan magana da kake ji a fili akwai koyayya idan kuma take ita take sarrafa gabobinka misali idan zuciyarka tana son idan kana so ka tafi wani waje wa yake gaya wa kafa ta shi ka tafi shine dan adam din ne a sai magana ka boyayyar ita za ta ce wa kafa to ana bukatar tafiya fa sai ka kafa ta tashi idan aka ce ga wani abu can wa yake gaya wa ido ya kalla ya ga menene wannan magana ce idan aka aka ce wannan ƙara fa wa yake gaya wa kunne ya tafi sai ya saurara wannan magana ce to haka idan aka ce ga wani abu nan ba sani ya yake ba ko yana da laushi to wa yake gaya wa hannu ya je ya taba wannan magana ce da saboda haka wannan magana ita ce mai ƙarfi mai karɓan mai tura gaɓoɓi su je su yi aiki to shi kuma ita kuma magana ita kuma tana karɓan wannan abinta ita kuma tana karɓan wannan abinta daga hankali ne hankali shi ne na farko shi ne babba gaba ɗaya hankalin shi yake faɗa cewa shi ne zai ce kalli kaza tafi kaza i kaza ba wannan taimaki wannan kai wannan abin da za a yi hankali da yake yake faɗa wa ɗan adam shi yasa kake gani idan mutum ba shi da hankali duk wa'annan abubuwa babu su in ba hankali sai ka ga inda ake nufa shi baya nufan wajen saboda babu hankali hankalin da yake saita abubuwa ya ce gaɓoɓi su yi kaza su yi kaza to shi duk inda inda ya nufa kawai can zai yi saboda babu hankali kama anna fil alamin akbari alkawakib as-sayyarat khamsatu kama yadda dai waɗannan taurari guda biyar suna nan a cikin alam kenan kuma ta sami min al-qamari wal qamaru yasmidu min ash-shamsi to suna karban abin da suke karba madadin su daga wata ne wata kuma yana karba daga rana ne wa kama anna al-alaman akbara fihi jibalun wa sahulun wa biharun wa anharun wa nabatatun kamar yadda dai alam din Allah da ya zuba din nan akwai duwatsu akwai ƙasa mai laushi a doron ƙasa ne nan akwai koguna inda ruwa yake da teku-teku da sauran koguna akwai kuma ƙoramai ma'ana ruwa mai gudu akwai kuma tsire-tsire kaga guda biyar ne to fal insanu shi kuma dan adam fi izamu bi manzilatil jibali wa am'ahu bi manzilatil buhuri wa uruqu bi manzilatil anhari wal jadawil wal mahallu الذي فيه شعر منزلة الأرض التي فيها نباتات تاتم نباتات ومحال لا شعر فيها بمنزلة الثبات ثباتها dan adam shi kuma yana da kacucuwa shi gashin dan adam yana matsayin duwatsu da Allah da Allah ya zuba kan kasa ba kasar nan da zuwa duwatsu ba dutse ya tauri ne da shi to kashin kama tauri ne da shi sannan kayan hanjin dan adam yana daidai da kogi kogi ba akwai kifaye akwai abubuwan cikin ruwa da yawa ba shi ne hanjin cikin cikinka jijiyoyin jikinka suna nan kaman korami da suke inda ruwa yake gudu ba kogi ba ba kwari ba dan karami haka ruwa yana gudu to shi yasa jijiyoyin suke gudanar da ruwa da jini sannan kuma a gurin da yake da gashi a jikin dan adam shi kuma kamar tsire-tsire na ƙasa ne kanka yana nan kamar yadda ka san ƙasa ta tsirar da ciyawa itatuwa abubuwa to haka kan naka yake shi ma gashi nan ga gashi kullum tsira yake in ka fice shi ma ya sake dawowa sannan kuma wajen da bashi da gashi shi kuma yana nan kamar kamar irin wasu akwai guraren da ba komai ba ya tsira a kai eh gurin da ake tona kanwa babu komai a wajen za ka samu wajen kawai tas ne mana ko an yi ruwa ko an yi kuma ba za ka tsiro a kai ba to shi kuma shine madadin kamar cikin tafin hannu karkashin tafin kafa da gurayen da ba sa gashi dai to kuma shi su kuma a matsayin wannan ne kaga dai Allah ya tattara halitta gaba ɗaya ya zuba ta cikin dan adam ne wal insanu idza stakbaraka ka anna hadhihi imaratun wa idza wallaka zahruhu zahruhu ka anna hadhihi kifarun idan dan adam ya fiskance ka mana in ka kalli fiskar dan adam to sai ka ga kaman sai ka ga kamar wata ni'ima ce ma'ana kamar kana zaune a cikin ni'ima kamar yadda dai abu ya fuskanto ka ya fuskanto ka na alheri to haka fuskar dan adam za ga alama ta zaka gane waye mutumin kuma in yi maka dariya zaka gane da sauransu idan kuma ya juya maka baya sai ka ga kamar mutumin da da yasa yake samu yanzu ko samu ya tafi to kaga sai samu da rashi ma a jikin dan adam ne fuskar dan adam samu ne bayan kiyasa kuma rashi ne وإذا سر يكون كالنهاري وإذا سرك إذا ɗan adam yayi murna sai kaga yana ya fiskarsa ta sake sannan ko za ka ga yana murmushi yana dariya to wannan sai ka kamanta shi da rana shine rana da rana kenan wai za hazina ya kono kalleli idan mutum yayi baki mana bakin ciki ya samu mutum yana cikin bakin ciki sai kaga fiskar ta haɗe ko ba zai dariya ba to wannan kuwa kamanta shi da dare haka dare yake wai zafta sama ya kunu kalfarki wai za ta kallama ya kunu karrani idan dan adam yayi murmushi zaka ganci kamar walƙiya ne yadda walƙiya take walƙawa wala idan haka za ga haƙorin dan adam in yana dari yana murmushi wai za ta kallama idan yana magana zaka ji maganar zaka ji da ta fito to kai da kuma tana kama da tsawa wannan aradun nan da ake yi wai za baka ya kunu kalmadari dan adam in yana kuka wannan hawayen da yake zuba kamar ruwan sama ne wai za saha ya kunu kasawaye idan dan adam yayi tsara wanda go ya same shi ihu da karfi to nan kuma zaka ji kamar irin guguwan nan da tin ta taho mai karfi din nan iska mai karfi guguwan nan haka zaka ji tsara dan adam wal insanu indama yakunu mauludan yakunu ka annahu fil kharifi وعندما ما يكون شابا شابا يكون كأنه في الشتاء وإذا صار كهلا يكون كأنه ربيع وإذا كان شيخا يكون كأنه صيف dan adam idan lokacin da aka haife shi in ka duba yanayin jikinsa duk yanayi ne na ni'ima to sai ka kamanta shi da lokacin damina lokacin ni'ima lokacin da dan adam ya zama matashi a lokacin ƙarfi yake ji da shi da sai ka kamanta shi da iskar hunturu mai gusa da komai idan dan adam ya zama dattijo za ka ga ya zama kamar lokacin kaka lokacin lokacin rabi'u lokacin damuna kai wancan lokacin da aka yi shi kamar lokacin kaka ne komai ya zo cikin ni'ima ce ma'ana abubuwa sun nuna an kawo komai a gida to shine lokacin da aka yi dan adam kenan idan ya tashi ya zama matashi don kuma yana da ƙarfi ya yi kama da iskar hunturu idan ya zama dattijo to yana nan kamar damana a lokacin komai yake saitawa a yi kaza kar a yi kaza yana daidaita mutane idan ya zama tsoho ya zama kamar rani ya yanzu fa sauran daukewa kawai wal insanu inda ma yuladu yakunu fi bidayati safari فالسنون بمنزلة القرى والمنازل والشهور بمنزلة الفراسف والأصابع بمنزلة الأميال وكل نفس بمنزلة الخدع وراس المال أمره إيش دان أدم idan lokacin da aka haife shi farkon tafiyarsa farko daga haihuwarsa in ka duba za ka ga kamar matafiyi ne wanda ya shirya tafiya to tafiyar nan da ya zo za ka ganta za ka ga shekarun da aka bashi yake ta yi wane ya kai shekara kaza aka ƙara shekara ce shekarunsa sun ƙaru wannan yana daidai da garuruwa da Allah ya yi a duniya kamar a cewa ne matafi ne ya je gari kaza gobe kuma yana wancan gari kaga wacce ya taka wannan shekara ta wuce to wacce kuma gobe kuma ya hau mana ya je wani gari kaga baɗi kuma ya ƙara wata shekara kenan to shekarun suna matsayi madadin garuruwa ne shekarun ɗan adam da kuma guraren da yake sauka watanni ɗan adam da yake a duniya suna nan kaman farsaf mana mil uku uku uku haka haka ajiye su makonnin ɗan adam suna nan kaman matsayin mil ne kilomita kaza ya taka kilomita kaza da shine ma'ana rayuwarsa tana nan tana ana kirga ta a tsakanin ma'ana an mai tafiyar daga duniya zuwa lahira sai aka mai da shi kaman daga wani gari zuwa wani gari can mai nisa to kaga tsakanin garin da garin akwai garuruwa akwai akwai kilometers sannan kuma akwai farsak din farasik to shi su ne aka tattara aka mai da shekarunsa da watanninsa da kuma makonninsa sannan dukkan numfashin ɗan adam yana matsayin taku mai tafiya yana tafiya yana takawa in ka taka nan sai a kirga kai taku daya in ka taka rabiya ce kai taku biyu to in kana numfashi haka ake kirgawa kana kana numfashin ka fa kana takawa kana rage tafiya saboda kaga tafiya tana karewa sai mutum zai kare kenan warasul mali umruhu jarin dan adam rayuwarsa rayuwar da aka baka gaba da ita ce jarinka kar ka yi wasa da wannan jarin in kai wasa da shi mutum ya samu jari yayi wasa da shi ba zai samu riba ba kuma jarin ma sai ku wuce ribuhu huwa dukulul jannati ribar wannan wannan jarin da aka baka a duniya riban sa ka shiga aljanna in ka shiga aljanna shikenan jarin ka ya bada riba irin wacce ake bukata wa kasaratu dukulun nari faduwa na wannan riba wannan jarin jarin uwa ne ya karye ya fadi ya lalace ya zama bai da komai a same shi a wuta wal insanu ma hadha kullihi sai ta mai fi da bai'u jami'il hayawanat sannan dan adam tare da haka yana da wasu halaye halayen da su ko suna cikin dabbobi kuma dan adam ma yana da su fa huwa hamilun kal fa'ili shi dan adam zai dauki kaya kamar yadda rago yake daukan kaya wa kal himari kamar yadda jake yake daukan kaya dan adam yana daukan kaya sai ya tafi wa halimun dan adam yana da hakuri kal jamali kamar raƙumi raƙumi ne zaka yaro karami ma sai ya riƙe akala sai ya ja wa fi hibdu kal hayati dan adam yana da zuciya mu yana kulla abun a zuciyarsa mummuna ba zai faɗa ba kamar maciji ba zai gaya maka mugu ne ba sai kai ka taba shi sai ya sare ka wa fi takabburu kan namri wal fadi dan adam yana da girman kai kamar kamar damusa eh da musa ita ba ta so ko kallo ba ta so in ka yawa ta kallo ta wai kare na ta ne saboda ka dan adam yana da wannan girman kan eh yana nan so ya cewa kowa iya zai rusuna masa wa fihi shaja'atu wal jara'atu kal asadi kuma dan adam yana da jarumta kamar zaki eh zaki shi jarumi ne shi yasa shi baya aukawa kowa sai dai in an taba shi ne saboda jarumi shi baya tsokana sai da tsokane shi to haka dan adam yake wa fihi al-bukuru kal murabi dan adam akwai son sammako akwai son sammako kamar yadda ka san hankaka da sassafe za ka ga wani in zai fito masallaci ma da kayansa zai fito saboda daga nan zai wuce inda zai tafi to shine wa fihi tamalluku kal hirrati dan adam akwai ya iya wato ya iya in kana neman wani abu wajen mutum zaka zo kana rarrashi kana kakanda da kai kamar mage yana so ya samu wani abu haka yake yi wa fi talawunu kalbaran jisi dan adam yana da kaloli yana nan kamar kudin shizo eh zai iya canja kala yayi kawo wannan kala ya kawo wannan kala wani lokaci ka same shi da fiji wani lokaci ka same shi a cikin walwala wani lokaci haka dai gashi nan yana da kaloli daban-daban wa fihi al-makruka shayadini ko dan adam yana da makirci kamar shedan eh yadda shedan yake da makirci haka dan adam iya shirya ya kulla makirci ba za a sani ba sai ya je ya aikata in ya aiwata da wannan makinci sai ga makinci yana aiki ya zama shaitan kenan wa fi al-ifsadu kasalabi wa zibi kuma dan adam yana iya iya barna kamar yadda ka san dila yadda dila kake barna a cikin gonaki to haka dan adam fashi ma in ya kaba yana da wannan barnar wa fi shahawatu bal bahaimi kuma dan adam yana da sha'awa kamar dabbobi eh dabbobi ai kullu ana ganin su haka ba suna yawo maza ga suna saduwa to shi dan adam shi ma yana da sha'awa nan sha'awa wa fihi ibadatullahi wa zikrihi wa ma'rifatihi kal malaikati kuma dan adam yana da ibadar Allah da zikirin Allah da sanin Allah nan kuma kaman malaika kika samu dan adam a masallaci yana sallah zaka ce wannan ko ko ka ka tsaga masa baya ba zai ce maka komai ba amma wadancan ne suna nan saboda haka wal insanu fil haqiqati wal alamu akbar dan adam shine babban alam a haqiqa saboda ka ya dauki dukkan halitta sanurihim ayatina fil afaqi Allah ce zan nuna musu ayoyina a sasannin sama bi aqdari samawati wal ardi sasannin sama da ƙasa al muwaffari an hanil alamin akbar wanda aka yi sunan alamin akbar ne Allah ce zan nuna mutane wa fi anfusihim ayoyina har akan su ma al muwaffaru anhu bil alamin akbar sunna dan adam ce alamin akbar wa ana lam muwafiq yace ko da yake ni ban yadda dan adam alamin akbar bane alamin akbar ne hatta ya bayyana lahum har mutane su gane annahu qur'anin nan al qur'ana هو الحق شيء غسكيا على قول المفسر كما يد المفسر يكاو من جلالين يكاو يعني حق إن القرآن يكين فيه أو حتى يتبين لهم أنه تبارك وتعالى الحق وقوم متعلم الله زي دنگا نونا مسو آيوين سهر سغاني الله ننفى غسكياني إذا أراكم آياتي في الأفاقي إذا الله ينونا مكو آيوين سأساسا نسما وفي الأنفس ينونا مكو آيوين سأكنكو يتبين لكم أن الله هو الحق زاكو غاني الله شيء غسكيا duk abin da ba Allah ba sai babu abu ne wanda ya faru kuma zai kare Allah shine wanda bai faru ba kuma zai kare ba wa ma siwa huwa al-badil abin da ba Allah ba duk babu ƙarya ne eh zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-badil aw lam yakfi rabbika shin bai ije ka bane aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahidun kai baka sani bane ubangijinka ya isa mai shaida akan komai ai ya isa aw lam yakfi fi sidqika su kafirai ba su gane ba ne gaskiyar ka ya rasulan lahi an na rabbaka la yanzu ba wani shehun ma ubangijin ka ba abin da yake ɓuyan masa komi ƙanƙantan abu Allah ta baraka ta ala kaunu hadiran fi kulli shay Allah yana nan a kom a cikin yana tare da komai la fihim annahu huwal haqq kasancewa ka cewa Allah ka cewa mutane Allah yana tare da komai ba zai ishe su ba sai an nuna musu aya فبهذا تجد من الأولياء من يقول ما رأيت شيئا إلا شيئا إلا رأيت الله معه ومنهم من يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله بعده ومنهم من يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله هكذا a cikin mutane waliye za ka ji wani yana ce maka ni duk abin da na gani sai in ga Allah ne yake tare da wannan abin wani kuma sai ce maka ni duk abin da na gani sai in ga in na ganci sai in ga Allah kuma yake biyo baya wani kuma zai ce maka ni kafin in ga abun ma sai in fara ganin malikin abun su sannan in ganci ma'ana Allah ne yana turanta masa Allah ne yayi wannan wannan kayan sa ne ma'ana kamar yadda mutum in ya dawo daga tafiya kaga jakunkunan sa duk ya rubuta sunan sa da ya zasa shi nan ma gawa ne a ba shi din bane kayan sa ne amma shi din ma yana zuwa wato in ka gane kayan sa ne to daga kayan ma'ana in kana so ka ka gane ka gane shi ka gane aikin sa ka taba masa kayan kuka dauke da ya za ka gane na waye da shi ma Allah haka ne in kana son ka gane Allah takan Allah ka taba masa wani in ka taba yanzu misali kasar nan kasa ce gaba daya babbar kasa Najeriya yanzu mutum ya samu wani gari wani dan kauye lungu tsakanin tsakanin wannan kasa da wata kasa kuma mallakin Najeriya ne kauyen ba a san da shi ba ba a taba kai masa abin abin ci gaba kowane iri ba komai ba ruwan sha ba wutar lantarki duk abin da ake da shi babu shi wannan kawai bai da shi dan karamin gari ne bai wuce ake karan ba sai in kana so ka gane ɗakin nan na Najeriya ne ko ba nasu bane ka je ka dauki garin ka ce wannan garin ka daga yau ka dauke shi daga Najeriya ka kai wata kasa ka gani zaka gane Najeriya sai ta sai ta dawo ma ba ta wani gari sai shi yanzu duk yaƙi akan wannan gari za a yi da ko ba san da shi ba fa to saboda haka haka za ka ga Allah kayan sa kawo bai damu da shi ba har ka tawa ka in ka tawa za ka gane na Allah ne to shine in kana ma hu shay'un fa hadha aula in dai Allah yana tare da komai to wannan shine shine daidai minhum man idza ra'a shay'an zalika allazi ra'a yaquluhu ila alwujudi allazi awjada hadha allazi ra'a hatta ta'aka annahu ma ra'a ila alwujud almulaqa wani in ya ga wani abu to wannan abin zai jawo shi nuna masa samuwar Allah wanda ya samar da wannan abin har ya gane ya ga to dai wannan abin kan ma tunda samar da shi aka yi yanzu in ya in ya kare kuma ya zai me zai zama in ka kalli kaza halitta ne eh halitta Allah ne eh to kaddara halitta ne in ta kare kaza ma halitta ne to kaddara ita ma in ta kare kaza ma halitta ne to ka karar da halitta ka gani sai ka ga a sai dai akwai lokacin da za a zama fa ba halitta sai babu halitta sai waye sai maliki ya kulu rufa'i ahmad rufa'i yana cewa unzuruni tubassiruhu tafsiruhu kai wa huwa hadiru indi yana cewa ku kalle ni ku kalle ni ku gane Allah da mutanen Allah ake gane Allah ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu Allah ma huwa qablahu wa ba'dahu ta ce ni ban ga komai ba sai dai na ga Allah tare da abin ko kafin abin ko kuma bayan abin ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا haka yake innan su mutane kafirai fi miriyati suna cikin jayayya min liqa'i rabbihim na gamuwa da ubangijin su ma hazal qurbi tare da wannan kusanci fa innahum fi shakkin min liqa'i Allah tabaraka wa ta'ala ma da ka mutane suna kokonta wai haduwa da Allah Allah kuma ai kokonta haduwa da shi ai Allah ba a kokonta haduwa da shi yanda ya dauko ka ya kawo ka baka san yanda aka yi ya kawo ka ba haka kuma zai dauke ka ya mai da kai kuma baka san yanda zaka koma ba kuma za ku haɗu ala innahu shi Allah muhidun mai kewaye ilimin sa ne bi kulli shay'in ga komai ya kewaye komai huwa muhidun bi kulli shay'in Allah yana kewaye da komai shi ba yadda ba kamar sarakunan duniya ba sarkin duniya yana sarki a gari to in banda gidansa gidansa ma ɗakin sa kawai ya sani sai dai abin da aka zo aka ce masa to a inda ka mallaka waje kaza abu kaza ya faru sannan ya ji to shi Allah ba haka bane a shi bai yadda ba duk abin da yake da shi komin kan abu yana kallon kayansa kai shi ba yadda ya sa wani wakilci a wani waje wani dubo min ka kawo min a ni ma ina gani amma ka je ka duba zai sa wakilci a je ayi wakilci amma fashi yana gani wa kana la la kulli shay'in raqiba di Allah komai yana kallon sai ke sawa kuma yace to aje mala'iku ku je ku kalli kaza ku je ku yi kaza a sa za a yana da wanda yake sa suke aiki amma ba wai aikin nasun ya ɓuya daga shi abinda Allah yake gani ba Allah yana ganin komai kuma muhidun bi kulli shay Allah ya kewaye komai ba kai fa gibu ya za a ce Allah ya ya bata ya faku Allah baya fakuwa alhijabu alqurratu faqat hijabin ikon shine hijabin Allah kudurar Allah ita ce hijabin Allah Allah yana da ikon komai to wannan ikon shine hijabin da ya boye ka ba za ka ga Allah ba eh amma yana nan ba rashin ganin sa zai saka ce baka yadda akwai shi ba a yana nan ai aljani da baka ganin ta ma ka sa akwai shi malaiku da baka ganin su ma ka sa akwai su iskar da baka ganin ta ma ka yadda kana shakanta la shay illa alwahmu sai dai hijabi ya taso daga dan daga dan adam ko daga halitta amma ba daga Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na'am tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ba mutum ya bi jam'in sallah tarawihi har zuwa sha shafa'i da wutiri zai iya ƙara wasu raka'o'i a cikin dare? ya kwarai zai iya in mutum ya yi shafa'i da ya yi wannan ya yi a can mana tarawihi kuma ya yi shafa'i da witirinsa a farkon dare sai ya tashi da dare ya gara lokaci ya ƙara wasu na filfilin witiri ne dai ba a maimaitawa saboda hadisin la bitrani bilaili ba a bitiri biyu a dare daya amma in ka riga ka yi witirin ka farkon dare to in ka tashi sai kai tana witirin ka ko nawa kake so za ka yi witirin ka ka riga ka yi shi idan kuma da baka yi witiri ba tunan kuma sai ka rufe da witiri eh ana ana tashi ana karawa sosai ma ko nawa mutum yake so zai iya karawa na fila bayan a can bayan kuma shafa'i da witiri ne na sai tambayar da ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu menene ake karantawa a tsakanin sallar asham da sallar shafa'i da witiri. Ba abin da ya karantawa na fila ce, in aka gama na fila aka gama asham za ka tashi ka shafa'i da witiri, ba wani ba ke karantawa ba, ba a karanta komai. Illa dai kawai in kana so ka yi addu'a, inda ita sallar duk lokacin da ka gama ta za ka yi wa kanka addu'a, za ka yi wa al'ummar musulmi addu'a. In kana so. Amma wannan ba dole ba ne. Sallar dai ake bukata, in aka yi aka riga aka yi sallah aka yi dar, to in ya so in ka gama abin da yasa kake gani ake dan dakatawa tsakanin shafai da witiri tsakanin asham da shafai da witiri to wanda bai zo da wuri ba ya samu asham din ba duka ya samu ba kaga ana gama asham aka tashi za a yi shafai da witiri sai ya dauka wa shafin ma yi asham din ne ake karasawa to amma ya ka dan dakata ko kuma ka dan yi wani abu to kaga ya nuna cewa asham ya kare yanzu za a shiga shafai da witiri amma ba wani abu ba sai dai addu'a kawai iya wanda mutum zai iya yayi na'am ya ƙara da cewa yin sallar tarawih a cikin jam'i da liman ya fi lada ne ko kuma mutum ya yi shi kaɗai shi ya fi. Eh yin yin jam'i tarawih ya ya fi lada ko da yake asalinsa kowa shi kaɗai yake a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa shi kaɗai yake a shamninsa kuma har zuwa zamanin Sayyidina Abubakar ma kowa shi kaɗai yake sai zamanin Sayyidina Umaru ne zaman sai na umaru ne sai ya zo ya samu mutane suna sallah masallaci wancan yana sallah shi kadai wancan yana yi shi kadai wancan yana yi shi kadai sai shi sai wannan ka abinda annabi ya hana mu mu dinga jayayya da qur'ani wannan yana karanta ta wannan yana karanta kuma waje daya ai wannan ya faru saboda ka ni ina ganin ina ba da shawara da za ku iya ku haɗu mana ku yi sahu ku ba ku tura mutum ɗaya kawai ya jagorance ku shi ke sai suka karɓi wannan shawara sai suka tura mutum ɗaya sai ya musulmanci da ya musulmanci shi kenan da aka gama sallar a can din sai sai na umar ce to na kawo bidiya amma dai na san mai kyau ce eh tunda ba a yi zamanin annabi ba kaga bidiya ce ba yi ta zamanin annabi ba yi ta zamanin sai na abubakar ba yace na kawo bidiya amma ma da la'ir wannan bidiya tana da kyau ta haɗa kan mutane to daga nan aka fara yin a can a cikin jami. Saboda ka in kai a can a cikin jami za ka samu a can din kuma za ka samu ladan jami. Ko da yake malaman fiƙo sun ce mutum ya yi da shi kaɗai ta fi lada. To amma idan kowa ce zai a masallaci za a gidansa shi shi kaɗai to kaga wani ko ba zai samu ma wani saboda akwai lalaci ba zai yi ba to shi yasa ake ake sa taimakawa kowa da kowa saboda kowa ya samu yayi shi yasa ake yin jami.
na'am sai tambayar tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu idan mutum ya ji an ambaci suna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma yana sallah zai iya yin salati a gare shi kamar ya ce sallallahu alaihi wa sallam eh zai iya yi na'am na'am idan mutum ya ko a cikin sallah kake na'am ka ji an ambaci sunan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana na cikin ahlal yayi eh wa man sami'a zikra muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fa salla alaihi fala shay'a alaihi na'am eh haka mai alar yace ko yace wanda yaji an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi ya ce al-bakhiru man zukirtu indahu falam yusalli alayya marwaci shine wanda aka ambace ni bai min salati ba to shi yasa ake tsoron kada mutum ya zama cikin marwatan shi yasa in aka ambace shi kake kokari kai sallallahu alaihi wasallama saboda kar ka zama cikin marwata da kuwa cikin sallah ne in ka faɗi wannan tunda cikin aya cikin sallar ma imamu shafi ya ce sallah in baka yi salati a cikin wa babu babu ita iya wajen ka salati a cikin tahiyya ala kulli halin da in aka ambaci annabi sallama ko kana cikin sallah kai sallallahu alaihi wasallama to sallah ka ba komai kuma ka samu ladan salati
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa Allah ya kara wa shehu lafiya tambaya ta shine shehu wai na ji an ce idan mutum bai fitar da zakar fit da kai ba wai azumin sa yana rataye a sama har sai ya fitar sannan kuma to ya ce wadda bai da shi fa ya zai yi a shi zakkan fit da kai idan gari ya waye ranar sallah kenan sai ka duba kaga kana da abincin rana wanda zaka cire kana da abin da zaka ci a ranar kenan to abin da ya rage a ciki zaka zaka yi fit da kai ɗinka to in gari ya waye ko kuma a, baka da shi uh, abincin a a zaune amma kana da kuɗin da zaka saya kaifi da kai din ka yi abincin ka na rana kuma kaifi da kai ko kuma eh, kana da wata kadara wanda za ka iya sai da ita ko kuma akwai wanda za ka karɓa wajensa to duka za ka yi da kai amma in gari ya waye ranar sallah abincin rana ma baka da shi balle wani abu ya biyo baya kaga abincin abincin rana ma kana jira tukuna kenan to shi idan misali baka samu baka samu ba abincin da kyar aka samu aka hada shi aka yi shi da rana an samu an yi abinci kafin azhar an ka kawo maka fit da kai ne yayi yawa ko wani ya kawo maka wata kyauta to ba lallai bane ka fitar shikenan lokacin da zakkar ta wajaba baka da shi saboda haka babu an dauke ba komai azumin ka ya wuce wanda bai da shi shi ko bai fitar zakka fit da kai ba ba komai azumin sa yana wucewa wanda yake da shi ya ki fitarwa shi ake magana na'am Eh, da yake sunna ce amma manzo sallama ya wajabta ta Na'am.
ta zama farilla na'am Eh, saboda haka idan mutum bayi da shi bayi da kuma hali bayi da kudi ba shi da yadda zai yi to shi kenan shi kan ba fidda kai a kansa in kuma yana da shi kaɗan ya cire abin da zai ci da rana abin da ya rage bai wuce ya fitar wa mutum ɗaya ba shi kuma gidansa ya kai mutum goma to ya fitar wa mutum ɗaya sauran shi kenan ba komai
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu na tashi yin sukur ya na tashi ina sukur sai na ji ana sallah ya azumi na yi a babu wannan azumi mutum yana kawar kuwa ana sallah ai bai da azumi amma dai tun da cikin azumi ne ba zai sake cin komai ba da ya ji ana sallah to ya san dai yau dai azumin sa babu tun da ya ci abinci lokacin da alfijir ya riga ya keto to saboda haka ba zai yi amma bai isa ya karya azumin ba yake bari da rana ya ci in ya ci da rana ka fara zai yi a'a ya riƙe azumin da haka daga lokacin kawai da ya ji kawai sai ya ajiye ya daina cin abinci kuma ba zai ci ba ba zai sha ba ya karasa azumin da haka bayan sallah kuma zai biya wannan azumi eh saboda azumin babu shi tunda da ya riga alfijir da ya riga ya keto shi kenan ba a ci ba a ta
sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ya ce wa matarsa in ta fita ta wannan kofar to ta saku to sai ta fita ta windo to ya matsayin aure da ke
to wanda ya gaya wa wanda ya gaya wa matarsa cewa in ta bi waje kaza ya sake ta to in ba ta bi wannan wajen ba ba ta saku ba sai inda aka ce mata in ta bi waje kaza misali kofa ya ce mata in ta bi wannan kofa ta saku kamar yadda ya faɗa a cikin tambayarsa in ta bi wannan kofa ta saku in ta bi kofar ta saku amma in dai ta bi ta wata kofa ko window ko wani waje to ba ta saku ba ai ba ta bi kofar ba amma tana bi kofar kuma ta saku
a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama akwai wanda ya aiko ya sai yana so a yi masa addu'a dan sa ya tafi ya dade da fita kuma har yau ba gan shi ba Allah ya dawo da shi lafiya amin sannan kuma akwai masu buƙatar tajidi
alhamdulillah na'am sannan kuma akwai wanda suke tambayan cewa yaushe ne za a fara aikin jawara oh jibi ne ran talata na'am talata shine za a fara 20 ga wata da na'am daren 21 ke fara na'am insha Allah za mu fara jibin Allah kan ran talata za a fara jauhara kuma an shiga goman karshe kenan insha Allah sai mu sai Allah ya ba mu sa'a Allah ya karbi azumi muka mu na na yanzu da na gaba da wanda za ka na na koda yaushe ma duk ibadun mu Allah ya karbe su amin gaba daya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin mai mai zo mai bukata ta jiri an jarda masa da abin da ke hannunsa da izini yau Allah ya tabbatar mu a cikin hanyar mu a cikin tafiyar mu amin Allah ya ba mu ikon riko da addininsa amin Allah ya taimake mu da imani amin Allah ya raya mu a cikin imani amin Allah ya kace mu a cikin imani amin Allah ya tace mu a cikin imani amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya daidaita mana kasar mu amin Allah ya inganta ta amin Allah ya mata albarka amin Allah ya kara mata arziki amin Allah ya ba ta kwanciyar hankali amin Allah duk abin da yake kawo- zai kawo mata damuwa Allah ya dauke mana shi amin Allah ya cire mana dukkan wata damuwa amin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin kasashen duniya na musulmi musulmi na duniya inda suke Allah ya daidaita su amin Allah ya ba su kwanciyar hankali amin Allah ya ba su ci gaba da kwanciyar hankali da arziki amin Allah ya hada kalmar al'ummar musulmi duk inda suke amin Allah ya mai da su kalma ɗaya Allah ya cire bambance bambance da suke tsakanin musulmi amin barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin barka wannan wata mai albarka amin Allah ya biya bukatun mu da bukatun masu bukata gaba daya amin barka littafin Allah da ake karanta Qur'ani amin bismillahir rahmanir rahim amin يا بن عبد يا بن المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah